الفيت الطريق ذات الفصل الثالث فصل نأخو في بيان أن معرفة الولي وكم بيان شوى سن ولي شيء صعب أبني من متقروية وما يكون ظهوره به da abin da bayyana wali ke kasancewa da shi hanyoyin da wali kan biya bayyana ma'rifatul wali ba'idatul lima yahjubuha min bashariyatin fama hala idza arada an yu'arifa وليه الله الكريم أشهدك تأسيسه وقد أوى وجود البشريات له دريدا وربما ولا ولي لكثير وانتفعوا به وربما يسير لواحد قد نفعه وربما كان عقيما نفع غير أدمة وربما غاب لهلك وطلع عليه واحد وبالعكس يقع وربما يستتر الولي إن أما الفساد أهل ذلك الزمن بأن يرى فواحشا يرتكب في ظاهر وهو لها مجتنب فانظروا في جواهر المعاني وقال في الإبريز ما يداري معرفة الولي sanin wanda yake wali ba'idatun aba ce mai matukan nisa sai wanda Allah ya nufa da arziki shi yake gane cewa wannan wali ne na Allah ko wannan waliye ne na Allah yasa yanzu ake ganin masu inkari ga waliyan suka yi yawa saboda me waɗanda Allah yake nufi za a zurta sun zamo yan kaɗan saboda irin yadda mutane suka rikice suka zamo ba Allah suka nusa ba lima ya hajibuha saboda abin da yake tsare walittaka ko sanin wali min bashariyatin daga sufofi na mutuntaka sai shi wali ai mutum ne da mutum ne in Allah so ya koye wali daga gare ka sai ya zama wannan sufofin na mutum ake ta bayyanawa gare ka ba ka gano irin hususiyar da Allah ya bashi fa mahala abin bai huce cewa ba iza arada lahul karimu idan Allah mai girma mai karanci ya arada ya nufi an yi arrifa waliyahu ya sanar da kai cewa wannan waliyinsa ne ashadak tasisau sai Allah ya nuna ma irin abin da yake bance shi da shi sai a nuna ma cewa eh wannan duk da cewa dai mutum ne amma ga wasu keɓantattu keɓantattu sufofi da Allah ya bashi wa kaddawa wujudal bashariyati lahu hakika ya nade samun mutunta sofin na mutuntaka gare shi ɗari da yana abin nisantawa daga gare shi sai ka ga wato Allah ya so ya nuna mana wali ne sai a mayan ma da shi kaga kaman ma ba wali ba kaman ba mutum bane ya mayan ma da shi kaga kaman ba ba mutum bane saboda irin wannan sofin na mutuntakar da an nisanta su daga gare shi farubba ma bada waliyun likasir akan samu kwarai a samu waliyi wanda Allah ya kaddara ya bayyana ga mutane masu yawa sai a samu waliyi wanda mutane da yawa Allah ya bayyana lamarin waliyin nan gare su wanta fa'o bihi ya zama duk sun amfana da shi sai ga waliyi mutanen da suka amfana da shi suna yawa wa rubama yasil wahid liwahidin qad naf'uhu da yawa za a samu waliyi ya kai inda ya kai a walittaka amma sai zamo a halittar Allah gaba ɗaya duk duniya mutum ɗaya ne ta iya amfani da shi sauran duk mutane ba wanda yadda cewa wali ne balle ma har ya amfana da shi wa ruba ma kana kima akan samu wali ma da yake bakarara me ma'anar bakarara asalan shine wanda bai taba haihuwa ba to akan samu waliyin da gaba ɗaya ba mutum ɗaya ma da ya kudirce shi yadda abin yake annabawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana an nuna masa annabawa ya kai wani annabin da mutum ɗaya wani annabin da mutum biyu wani annabin ya tsaya ma shi kaɗai me ake nufi da wannan wani annabin tun da Allah ya aiko shi har ya gama rayuwarsa ta duniya ya gama kira ga Allah ba wanda ya bi shi sai mutum biyu wani annabin har ya gama rayuwarsa ya gama kira ga Allah ba wanda ya bi shi sai mutum ɗaya wani annabin ma har ya gama rayuwa ya gama kiran ba ma wanda ya bi shi to waliyai magada annabawa ne daman shi yasa irin wannan sau da yawa kan bayyana bare su shine naf'a gairin adima sai ya zama ba wanda ya amfana da shi saboda ba wanda ya yarda da shi a matsayin cewa waliyi ne in baka yarda da abubako duk matsayinsa zaka amfana da shi ai wanda bai yarda da daimon ba a matsayinsa na daimon sai ya tura shi a cikin shadda ko ya tura a matsayin saboda bai san me matsayinsa ba wa rubama gaba li halikin ta a samu wali so da yawa akan samu wali ya koya ga halitta masu yawa waɗala alaihi wahidu amma ya zama mutum ɗaya shi Allah ya nufa ya gano cewa wannan waliyi ne shi kaɗai ne yadda da shi wa bil aksi ya ka aka san haka ma na afkuwa a ce ga waliyi mutane da yawa sun amfana da shi amma haka kawai sai a samu mutum ɗaya ya ce shi bai yadda waliyi ne ba ya ta jayayya kuma wannan ai ba waliyi ba ne ya zama a ce wani waliyi ne to da haka yana afkuwa wa ruba ma ya satiru waliyu wani lokacin waliyi sau da yawa yakan buya a kasa gane shi me yake kawo haka in ambal fasadu ahala zalika zaman idan ɓanna ta gama ma'abuta wannan zamanin da waliyin ya bayyana to sai ya zamo ya buya ma'ana a kasa gano cewa waliyi ne bi an yura ta fuskar a ga shi wannan waliyin yartakibu yartakibu ne ba yurtakabu ba yartakibu fawahishar yana aikata abubuwan da suke laifi fi zahirin a zahiri wa huwa laha mustanib alhali shi baya aikatawa wa hawa ne nan shi kuma ya babban da daure fi zahirin mustafilun wa hawa laha mubta'ilun mubta'ilun shi yasa wa hawa wa hawa laha mustanib alhali baya aikatawa yana nisantar ta amma a zahiri sai bayyana a matsayin mai aikatawa fa zur fi jawahiril ma'ani ka dubi wannan a littafin jawahirul ma'ani na sayyidi ali harazi وقال في الإبريز ما يداني سيدي أحمد المبارك يا فدا abin da yake kusa da wannan a littafin sa al-Ibris sai dai Ahmad al-Mubarak ya faɗa abin da yake kusa da wannan abin da yazo a Jawahirul Ma'ani a littafin sa al-Ibris yace innal waliya shi wali mutalawwin yana sauya kaba ala qulubi qasidihi bisa zukatan wanda suka doshe shi idan ka doshi waliyi da cewa da yadda cewa waliyi ne sai Allah ya bayyana shi gare ka a matsayin mutum na kirki mutumin kirki babban mutum amma ka doshi waliyi da matsayin cewa ai za ka gwada shi ne ko kai baka yarda da shi ba mutane ne da suke ta cewa waliyi ne sai Allah ya nuna ma shi waliyin a matsayin kasashe cewa imanin sa ma yaushe ya gyaru shi yasa yanda ka doshe shi haka yake bayyana gare ka fa huwa masala shi wali ga misali fahawa shi ma nan da ɗaure a kai ulubika mutaf'ilu sidihi faha mutaf'ilun wa masala fa'alatu ka misali mai atin kamar matsokaci ce kamar gilashi madubi ne tujallil hasana min suwari tana bayyana abin da yake kyakkyawa daga surori in ka kai sura kyakkyawa jikin madubi sai ka ga sura kyakkyawa a maduba ba wai da madubin ne kyakkyawa ba surar da ka kai ta ita ce kyakkyawa ko in ka kai sura mummuna sai ka ga ta mummuna a cikin gilashi ba wai dan madubin ne mummuna ba a'a surar da ka je da ita ce take mummuna warin da tana bayyana kishiyar kyakkyawan liman rana ga wanda ya maka mata duba ga wanda ya dube ta wabin karamati zuhuruhu gada bayyana wali yakan zamo ta fuskar karamomi wali yakan zamo ya bayyana ga mutane ta fuskar karamomi karamomin da Allah ya bayyana shi ya bayyana su gare shi wani waliyin ta nan ake ganewa illa iyaka masana ƙwararrun masana suka ce wannan hanya ce ta sanin waliyin amma a haƙiƙa wani lokacin takan zama gurguwar hanya saboda wani ko sisse to tunda wali kaza shi da ya bayyana da karamomi ya bayyana ai shi kenan ba wani wali ma da zai bayyana sai da karamomi alhali ba haka lamarin yake ba so da yawa waliyin ma da ba a bayyana karamomi a hannunsa ba sai ta yi ya fi ɗaukaka daga wanda aka bayyana karamomin in dai karamomi ne hissiye shi yasa masana Allah suke cewa ai babban abin da za a gane waliyi da shi shine a ce duk sanda ya kama hannunka duk sanda ya kama hannun wanda ya doshe shi baya ajiye shi sai ya kai shi fadar Allah to wannan ya zama ya tabbata waliyi kenan amma duk inda waliyi zai kai ka dan ya daga ka sama ya yi yawo da kai a sararin sama to tsuntsu ma za a ce duk tsuntsaye waliye ne duk tsuntsaye waliye ne kenan da su ma suna tashi sama ko ko dan ya baka dama kana tafiya akan ruwa ko ka shiga ruwa ka fito lafiya baka nutse ba ai wannan ma sai a ce duk kifaye a shi waliye ne kaga wannan ba abin da yake tabbatar da walitaka lalle lalle ba amma babban abin da yake tabbatar da walitaka shine a ce an sami wanda ya kama hannunka bai ajiye ka ba sai gaban Allah sai ya shigar da kai halala Allah ka san Allah sannan ya ce to ha an ta wara buka to ga kafa ga ubangiji kai ta bauta Allah a ta bauta Allah to wannan shine wali wa bil maqamati wa ahwalin bada wali yana bayyana da maqamomi da halaye aw bi ulufin aw bi ulumin ko da ilimai wa ma'arifin da sannai tura da ake ganin ta a fili aw bi fawaid ko kuma da fa'idoji da yawa wani ta hanyar da yake gane cewa wannan waliyi ne da can ta biya shekara arba'in yana neman wata matsala ta ilimi ya je wajen wannan malamin ba a warware masa ba ya je wajen wannan malamin ba a warware masa ba ya yi nan kwaso ya yi nan amma yana zuwa wajen wannan waliyi da kashafi ma sai a bayyana masa kai matsala ka za ce take damun ka eh to ai ga yanda abin yake ko ma ba a fuskance shi ba ce wasu sai matsala ta za ta ta imauta su bayan ga yanda fakkin ta yake a faɗa a gaban a gabansa a nuna ma an san abin da yake damun sai ya dade yana ta dosa to shi ma wannan bi fawaidin ne wata sirifi ko ta sirifi jara da yake gudana wa gairi haza da wannan wannan ana gane waliyai da abubuwa daban-daban fata bi kai isna da wannan faman ya hilbi hinti fa'u didde wanda ka amfana da shi duk wani mutum wanda kaga ka amfana da shi ya ƙara matsar da kai kusa ga Allah ma'ana haɗuwarka da shi ta sa wasu abubuwan da wasu abubuwan da da ba ka yi na kirki ka dawo kana yi wasu abubuwan da da kake munana ka dawo ka bari ba ya ƙara matsar da kai kusa ga Allah ba to irin wannan la ta fariqu kaka yadda ka rabu da shi ta samu saduwa aula idan kuma ka ga kajewo ko haka haɗu da wanda ake cewa ai wannan waliyi ne amma sai ya zamo baka ga wani amfani da ka samu ta wajensa ba halatuhu minhu to kakka je me za a yi da shi muna zaune da shi amma ba wani fatahi da ya zo kakka faɗi irin wannan magana fa a ta ƙiru wa a ta ƙiru ne ya fi kyau da wa aha ta ƙudurce shi aha tabarrukin bihi a matsayin wanda za a nemi albarka da shi ta jiruhu sai ka same shi aha idan ɗan adam ya ƙudurce cewa zai amfana da wani to ba makawa sai ya amfana da shi sai dai in ba da zuciya ɗaya ya ƙudurce ba ko da ma a ce shi wannan bai cancanci a amfana da shi ba amma sababin wannan ƙudurcewar tasa sai Allah ya sauka masa da amfani akwai kisar da ake ta faɗa a nan akwai wani shehi wani wali masanin Allah shi amma zai zama a wani ungurmin jeji yake rayuwa amma saboda mutane sun san wali ne da yawa mutane sun yarda wali ne sai zama akan kai masa ziyara har mutane su tare da yawa wasu kuma wanda hanya za ta bi da su ta kusa da wajen da yake sai sun karkata sun je haƙin da yake don neman albarka shikenan saboda yawan bakin nan sai ce ai ya kamata a samu kuɗi wadda za a yi wajen wanka wadatacce a guraren wanka wadatattu a guraren kama ruwa wadatattu saboda mutane suna taruwa a nan da dama suna wahala ya za a yi haka a bari a tara kuɗi aka fara tara kuɗi saboda yadda mutane suka yarda da shi ɗan nan ba sai ga kuɗi da yawa sun taru ba to akwai wasu 'yan fashi tsufawa nazarin suka sani sai fashi a wajen jejin sai suka sami labari sai suka ce oh ga dukiya ta samu ma a kawai ba sai mu je ba amma da za su je wajensa sai suka sauya shiga sai suka je a matsayin su ma almajirai ne muridai ne sun zo don a riko da hannunsu su sami saduwa ga Allah. Sai ya karɓe su hannu biyu biyu yana munna ɓaraba da wannan baƙi ɓaraba da wannan baƙi ya shiga gida ya sa aka haɗa musu abinci aka haɗa abinci iri daban-daban aka kawo mu aka ɗauto musu da shi aka kawo aka kawo shi wannan shehin yana da wata ya tun da aka haife ta gurguwa ce an yi magani an yi magani amma kafafu sun ƙi miƙewa tun tana jinjiriya ake ta magani amma kafafu sun ƙi miƙewa shikenan suka ci abinci sai aka kawo musu ruwan wanke hannu suka wanke hannu ruwan da suka wanke hannu din nan aka ɗauka aka shiga ciki don azubar yarinyar nan da ta gani sai ta ce a tunda an ce wasu bayan Allah ne suka zo wajen baba bari an ɗebi ruwan nan da suka wanke hannu in shafa a ƙafata ko Allah zai sa ta miƙe albarkacinsu yarinya tana shafawa ba sai gashi ta miƙe ba sai gashi ta miƙe uba ya shigo ya ga ya gurguwa ta tashi tana takawa ya ce ke ya haka ta ce ai kaji kajiyan da aka yi baba ai bakin nan naka suna da albarka sai ya fita da gaggawa ya je same su a araba da bayan Allah masu albarka kunji kunji yata tun da aka haife ta tana gurguwa amma yanzu albarkacin ruwan da kuka wanke hannu da ta shafa gurguntakar ta kau sai bayan Allah nan suka yi saro suka ce ai alaga ta malam kaji kaji mu fa abin da yake tafa da mu amma tun da Allah ya sa lamarin ma ashe haka ne to mun yi alkawari daga yau mun daina wannan yanzu za mu bi ka yanzu za mu bi ka mu ma ka sada mu ga Allah to kaga wato yadda da ta cewa ai na Allah ne shi yasa hatta mora hatta amfana da su amma idan ko annabi ne zaka zauna da shi baka yadda da shi ba ba yanda za a yi ka amfana ba yanda za a yi ka amfana shine tajirhu zaka same shi a hata barukin din wanda zaka samu albarka da shi shi yasa shi kudarcewa ya dada waliye ita kanta walittaka ce kawai da kai daga gare su laifi ne za a rabta idan ka gane wannan bayanin da aka yi fattabi to ka tsaya ka bi fasallimi ka miƙa kai iza jahilta idan baka gane ba in ka gane abin da aka faɗa to ka bi in kuma baka gane ba to ka yadda kakkace za ka yi inkari kakkace za ka yi inkari babban inda bala'in yake a cikin cewa ka ce za ka yi inkari duk sanda kai inkari akan wani lamari na wani wali in dai ba lamarin da yake ya saba shari'a ba to duk sanda kai inkari akan lamarin wani wali daman ba wani kadosa ba da inkarin Allah don ku wani wanda ya ce wali ma'ana yana tare da wata baiwa ta Allah don ka ce kai baka yadda ba ka ce bayan da za a yi shi dinnan ya samu baiwa Allah to kai kai shi ko Allah ne ya shi in Allah ne ya shi ka yadda Allah da ya shi zai iya ba shi baiwa in tunda dai ba kai kai shi ba ba kuma wani ne ya ba daban ba Allah ba balle haka ce ai bayan da za a yi ya samu baiwa kulin nan farala biyadillahi yutihi man yasha shi yasa a koyaushe Allah na iya bayyana baiwarsa ga duk wanda ya so daga bayansa ya uhayya ya dan uwana taslami in ka haka ka kubuta tankitun ga wata fa'ida wa rubama ya kasimu shehun lizawi ta'alluqin hayra dariqi hissawi so dewa akan samu wanda yake shehi da zai raba alherin da yake cikin hayyarsa wadda take madaidaiciya ga duk wa'anda yake sun rataye da shi ga wanda yake sun rataye da shi ya jalu haira ba'arihim lissabihi ya sanya alherin wasu daga ciki ga wanda suka abuce shi wa haira ba'arihim liwuldi sulbi ya sanya alherin wasu kuma ga 'ya'yan tsantsansa wa haira ba'arihim linafsihi faqat alherin wasu su kuma ga kansa kadai sai a ga wali ya tashi rabo alherin da suke hannunsa sai ya ɗau wani daga cikin wannan alherin ya sa ya ce duk wanda ya abuci abokina zai samu wannan alherin amma shi kansa abokin ba a bashi ba shi kansa wanda yake abokin waliyin ya zauna da waliyin shi bai samu wannan ba amma kuma a ce duk wanda ya bi shi shi zai samu wasu kuma a ce wani alherin a ce to ga ‘ya'yana duk wanda ya bi su ya musu hidima zai samu alheri kaza amma ta yi su ‘ya'yan gaba ɗaya ba samu wannan ba wasu ma ya ce shi kansa kaɗai wani alherin ya zamo shi kansa kawai ya bawa ko kai wa sahabban nasa hidima ba lalle ba za ka samu ba ko kai wa ‘ya'yan nasa hidima ya zama ba ka samu ba shine wasabu wanda suke sahabban nasa walwaldu ko 'ya'yan nasa lam tunat bi shay'in ba a ba su wani abu ba ba a ba su wani abu ba ya zama su 'ya'yan kansu ba a ba su ba amma a ce kuma duk wanda ya abuci 'ya'yan ko ya yi ba ga 'ya'yan shi an ba shi ko a ce sahabban nasa kai tsaye su ba samu ba amma wanda suka abuce su suka yi hidima to gashi an ba su to to shi yasa duk ana irin samu wato ana samun irin wannan a tafarkin walittaka na'am shi yasa babban dai abin yi shine wanda duk aka ga ya bayyana ko kaka to a sallama masa ka a ce za a yi inkari inkarin ba abin da yake jawowa sai babban asara Allah ya kare saboda inkarin baiwar Allah ne Allah ya kare mu daga inkarin baiwar Allah to tazilun gage zantarwa ga wuta lukin bilawul yayi wanda yake sura kai da waliyai bi manzilil abna'i kamar ƴaƴa suke indahumu a wajen waliya in karate da wali to sai ka zamo kamar ɗa a gare shi wa kamilun wanda yake cikakke a waliyai auladahu qad alima ya san ƴaƴansa me ake nufi da ƴaƴansa anan muridansa wanda za su rataye da shi su kudurce shi haƙiƙanin kudurcewa min qabli an tulaka lahu wasama Allah ya ganar da shi waɗanda za su bi shi tun kafin ma'alici sam ƙasa da sama Shehu Ibrahim da Suki ɗaya daga cikin manyan kudubai guda hudu da ake faɗa yake cewa tun fil azal da ni da waliyan Allah muke matsayin shehunnai a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tun ma ba halici sama ba ba halici ƙasa ba na'am kuma an nuna mana suwaye za su bi mu wal ba'ar wasu min yawma alastu bi rabbikum alastu rabbakum tun daga ranar da Allah ya tajalli da suka amsa aka nuna musu wanda za su rataye da su wanda za su bi su wal ba'aru fil mahfuz wuldahu alim wasu kuma a cikin waliyya wajen ba shi dama da aka yi ya karanta lauhul mahfuz ta nan ne ya gano ƴaƴansa na'am zai ga an faɗa a sunan wane cewa eh wane zai bi wali kaza wane zai bi wali kaza wa ba'aruhum wasu a cikin waliyai wuldahu alim ya san ƴaƴansa bil kashfi ta fuskar kashafin da aka yi masa da za ka yi arifu na wuri daga ilim haka nan suke gane 'ya'yan waninsu shi yasa sai a ga wani waliyin wani ya je wajensa cewa ya zo ne a kama a kama hannunsa amma ya ce a'a ba ni ne mai wannan ba ka tashi ka je wajen wani ko wanda zai kama hannun naka bai bai zo ba ba a nan ne ba kama jara limadiyanin ma'asahibi kamar yadda ya gudana ga abu madiyana tare da abokinsa wa hatamin ko kuma hatamu da'i ma shehi tare da shehinsa muwaddibi mai masa ladabi mai koya mai dukansa a tafarkin ladabi wa ma abul majdi haka an shehi haka nan abinda abul majdi ya hakaito daga shehinsa cewa da ya je din wajen wani wancan wanda ya je wajen nasa bai yadda ya riko da hannunsa ba ya tura shi wajen wani ne Ah, har ya kai ga shehin nasa fa nafisa ka riƙi magana mai tsada mai daraja fashe fi nasihi kai kokari a cikin rubuta shi ka rubuta wannan magana a cikin zuciyarka ka gane abin da ake faɗa to alhamdulillah sai a tashi alfaslu rabi'u fi bayani sharafi ahli albayt na'am alhamdulillah اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحج بالحق وعلى آله إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين لله رب العالمين